أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kamar yadda muka saba zama domin gabatar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata mai alfarma allah maɗaukakin sarki ya sake ƙaddara haɗuwarmu inda za mu ci gaba daga inda muka tsaya wannan kuma shine zamanmu na shida ko kuma darasi na shida a darasinmu na biyar mun shiga cikin suratul mutaffifin kuma mun karanta ayoyi kamar guda shida a cikin wannan sura mai albarka Allah maɗaukakin sarki dai a cikin surar yana yin gargaɗi da jan kunne da kuma ainihin wato kwankwasa ga mutanen da suke zamantowa masu tauye haƙƙin 'yan uwansu domin a taɗife galibi dai yana an fi jingina shi zuwa ga tauye mudu ko tauye skeli ko tauye ma'auni amma dukkan faɗin a taɗife zai iya shiga dukkan mutumin da ya kasance kullum yana ƙoƙarin shi nasa haƙƙin ya karɓa gaba ɗaya amma yana kokarin shi kuma ba zai bayar da haƙƙin da ke kansa na sauran jama'a ba wannan ko shakka babu shi mata dafifi ne mutumin duk da yake neman nasa haƙƙin ya yadda ya tabi ya yadda ba zai salwatar da haƙƙinsa ba zai kuma tsaya kai da fata ya ga cewa haƙƙinsa ko kaɗan bai salwanta ba ya karɓe shi amma shi ko da yaushe yana kokarin ya kawo na ƙasu ya kuma yi ɗungushe wajen bayar da haƙƙin da ke kansa wannan a zamantakewa ce ta ma'aurata a zamantakewa ce ta ainihin wato wajen aiki wajen kasuwanci da sauransu duk wannan zai iya shiga cikin ainihin wato taɗifif kuma wannan taɗififi ɗin gaskiyar magana musamman wanda aya take magana a kai shine na tauye skeli ko tauye ma'auni wanda yana da haɗari kwarai da gaske a Allah maɗaukakin sarki har annabin Allah shu'aib ya aiko ga wata jama'a wadda ta yi fice ta shahara da wannan mummunar ɗabi'a ta cin zali ta cuta ta zamba ta ainihin wato tauye mudu mutum shi ya cika in ya je siya ko ya je auna amma kuma ya zamanto ainihin wato in an zo auna a wajensa shi kuma ya rage ko kuma ya sa ma'aunin da yake ba cikakken ma'auni ba ko kuma in ya tashi aunawa din ba zai cika ma'aunin ba duk yana shiga cikin taɗififi akwai wanda za ga ma'aunin ne gaba ɗaya an rarrankwashe shi ta ƙasa an lallankwasa shi ta sama kamar yadda jiya muka yi karatu a kai wani kuma za ga ma'aunin ne ma ba cikakken ma'auni ba wani kuma za ga ga kwano cikakken kwano amma an tashi aunawar sai a wajen awon ne sai a yi dungushi a yi san zuciya duk wannan yana shiga ciki to sannan kuma wannan idan har mai tauye wani abu wanda zai cuci ɗan uwansa kaɗan an saukar da wannan sura a kansa to ina ga wanda kuma zai yi fashi da makami ko ya karba dukiyar abin nan ko kuma mutum shugaba ne a bashi dukiyar al'umma gaba ɗaya sa ta a gaba sai yanda ya ga dama da shi da wanda yake so kawai sai ta faca ka a ciki in dai har wanda ya taɓi fifi ya tauye haƙƙin wani an ce wailul lahu to ina ga wanda shi gaba ɗaya haƙƙin ya cinye Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce yanzu duk wanda zai cuci wani musamman a wannan yanayin da muke ciki musamman a wannan lokacin da muke rayuwa a cikinsa wanda cuta kala-kala ta yi yawa zamba ta yi yawa zalunci kala-kala ya yi yawa ba wai iya na shugabanni kaɗai ba duk wasu rukunin mutane in ka shiga za ga irin waɗannan abubuwa kai ka ce mutane ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba ba su yadda da hisabi ba ba su yadda cewa za a tsaya a gaban Allah a yau mutane dalla dalla filla filla akan abin da suka aikata ba shi yasa Allah ta'ala ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun yanzu masu irin wannan mutum a baka haƙƙin wani ka cinye ko kuma ka tauye haƙƙin wani yanzu wanda yake irin wannan hanya kuwa ya yadda cewa za a tashe shi kuwa sannan an tashe shi ya yadda zai tsaya a wannan ranar mai girma wadda kowa hankalinsa a tashe yake akan wannan rana mun karanta a surorin da suka gabata Allah ta'ala ya wasafa mana irin sufar da za a tashi a gaban Allah da irin yanayin wannan rana da gaskiyar ta kama ka baka zalunci kowa ba baka cuci kowa ba ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce so yake ya haɗu da Allah lafiya lokacin da aka ce ya sanya price control kaya kaya sun yi tsada galas sa'ir farashi ya yi tashin gwauron zabi a madina ya ma'aikin Allah ka sa farashi kai kai price control ya ce ba zai ba Allah ta'ala shi ne mai shimfiɗawa shi ne mai takurewa in ya ga dama ya shimfiɗawa bayansa in ya ga dama ya takurewa bayansa saboda wata hikima ta Allah maɗaukakin sarki ina so in haɗu da Allah ba wanda yake tuhumata da na cuce shi ko na zalunce shi ko na yi masa ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu duba yadda cuta ta zama wa mutane ruwan dare ta zama ado mutum ya yi zalunci ya yi cuta ya yi zamba ya danna haƙƙin wani ya ɗinka riga ya shiga babban gida ya hau babban mota ya ciyar da iyalansa haram da dukiyar mutane wannan wani abu ne wanda kwalliya ce a wannan zamanin namu Allah madaukakin sarki ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin azim yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan shine kusan abin da muka karanta jiya insha Allah za mu shiga ainihin aya ta bakwai a cikin wannan sura ta tafif malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم
Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla al'amarin ba haka yake ba shi ne kalla kalla wato kalla kalma ce ta tsawatarwa laisal haƙu fi mahum alaihi min tadfifil kail wal mizan al'amarin ba haka yake ba ba gaskiya bane abinda mutane suke kai na tauye ma'auni ko sikelin au ba ba akan daidai suke ba duk wanda yake kan wannan ɗabi'a yake kan wannan sana'a ta cin zali ta tauye mudu ta ainihin wato tauye sikeli to kada ya taɓa tunanin akan daidai yake ko kuma tunda yana yi yana samun kuɗi kuma tana kai masa ya ɗauka kamar kawai ruwa ta sha in ya zalunci mutane can ya ɗan ka duba har a abin da ya shafi ainihin wato buhuna wani lokaci kawai sai a sa wani abu a dinga rage ainihin wato rabin kwano-kwano a tashi wasu buhuna kuma mutum ya dinga samun kuɗi ya yi ta harkoki ya ta facaka kuma wannan kuɗin da yake ta samu yana ta facaka yana ta sabgoginsa yana ta ciyar da iyalansa haramun ya dinga ganin kamar ruwa ta sha shine Allah ta'ala ce kalla ruwa bata sha ba wallahi laysal haqqu fi ma hum alayhi min tadfifil makil wal mizan falyartadi'u an dhalik su yi kokari su hanu su guji su tsoraci wannan dabi'a ta tauye ainihin wato ma'auni Allah ta'ala ya ce inna kitabal fujjari lallai takaddun rubutu na alfujjari fajirai lafi sujjin yana cikin asijin wa ma adraka ma sijjin menene ya sanar da kai abin da ake kira ko ake nufi da sijjin kitabun marqum wani ainihin wato littafi ne marqum abin rubutu ko abin rubutawa mala yake cewa inna masiral fujjar wa ma'awahum lafi dhiq lalle makomar fajirai matattararsu cikin kunci ne domin sijjin din nan sun ce kunci kenan lafi sijjin ai suna cikin kunci ko suna wani guri mai matsanancin takura shine je wato sijjin wa ma adara kama hadha dhiq me ya sanar da kai game da wannan kunci mai tsanani Allah ya ce kitabun abin rubuta ai makatubun kitabun maktub kan raƙam wani littafi ne wanda yake abin rubutawa an rubuta dukkan abin da suka aikata shi kuma wannan littafin wanda duk ya shiga cikin wannan list din to gurin zaman wanda ya shiga wannan list din shine wannan sijin din shine wannan takurarren gurin wannan kuntataccen gurin wanda wasu malamai sun ce wato yana wato sijin tana ƙasan bakwai wasu kuma malamai suka ce sijin wani wadi ne wani kwari ne a cikin wutar jahannama to lallai fajirai kaga kenan wannan aya ta nuna mana ashe tauye mudu fajirci ne tauye mudu fajirci ne zalunci da zamba cikin aminci wannan duk gaba ɗaya fajirci ne Allah madaukakin sarki ce wa ma adraka ma hadha dhik mai ya sanar da kai game da wannan kunci din kitabun marqum wani littafi ne wanda yake marƙum abin rubutawa kan raƙam kamar zane fisau a tufafi wato wani littafi wannan abin da aka rubuta shi ba a mantawa da wannan abin kuma ba a goge shi ba a mantawa ba a goge shi yana nan a wannan littafin shi sa aka kira shi da kitabun marqum abin rubutawa ne wanda yake kamar yanda ka gan an yi tufafi aka yi ta da zane-zane ko sanda-sanda ko dishe-dishe sai dai tufafin ya mutu da ita ba zai goge ba ba zai fita ba to haka wannan littafin yake a cikin wannan wato littafin haka yake duk abin da aka rubuta shi a ciki yana nan to su alfujar a cikin wannan sijin wato suna cikin wannan kaman kurkuku din ko wannan takurarren gurin ko wannan kuncin sakamakon aikin da suka aikata na fajirci wanda aka rubuta shi a wannan littafin wanda littafi ne wanda ba a iya goge abin da aka rubuta a cikinsa na fajirai ina fata an fahimta to shine ma'ana kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wannan mala yace shamilul likulli fajir wannan aya ta kunshi dukkan wani fajiri ba wai kawai iya mushrikai ko kafirai ko fajirci na tauye mudu ba ayar ta kunshi dukkan wani fajiri min anwa'il kafara na dukkan nau'o'in kafirai wal munafiqin da munafikai wal fasiqina da fasikai duk sun shiga cikin fadin al-fujjar Allah ta'ala ya ce lafi sijjin suna cikin sijjin sannan kuma Allah da kansa sai ya fassara sijjin din da faɗin sa wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum me ya sanar da kai me ake nufi da sijjin kitabun marqum ai kitabun mazkurun fihi a'malihim a'malihimul khabitha wani littafi ne wanda a cikin sa ana ambatan miyagun ayyukan su a cikin sa an rubuta duk ayyukan da suka aikata su fujjar din yana nan a cikin wannan littafin wasijin shi kuma sijin din almahallu dik wa bank guri ne mai kunci wasijin diddo illiyin shi kuma sijin din nan kishiyar illiyin ne wanda zamu karanta shi ainihin wanda shi kuma kitabul abrar ne kamar yadda bayani zai zo kamar yadda muka ambata kuma wasu malaman suka ce inna sijin huwa asfalul ardi sabi'a ma'awal fujjar wa mustaqarrahum fi ma'adihim wato sujjin din nan yana can ƙasa ta bakwai matattara ce ta fajirai gurin zaman su ne in an koma ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya ce wailu yawma idhil lil mukaththibin alladhina yukaththibuna biyawmiddin وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
Allah maɗaukakin sarki ya ce wailun yau ma'idin lilmukaddibin azaba mai tsanani a wannan rana ta tabbata ga masu ƙaryatawa kamar an tambaya suwaye masu ƙaryatawa sai Allah ya ce alladhina yukaddibuna biyawmiddin su ne waɗannan mana da suke ƙaryatawa biyawmiddin game da ranar hisabi wa ma yukaddibu bihi babu mai ƙaryatawa game da ranar tashin alkiyama ko ranar hisabi illa kullu mu'tadin sai dukkan mai ƙetare iyaka ɗan ta'adda a fimin mai yawan laifi idza tutla alaihi ayatuna idan an karanta ayoyinmu a gare shi qala asatirul awwalin sai ce tatsuniyoyi ne na mutanen farko kalla Allah maɗaukakin sarki ce al'amarin ba haka yake ba bal bari dai rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna abinda suka kasance suna aikatawa shine yayi tsatsa akan zukatansu kalla al'amarin ba haka yake ba innahum haqiqa so an rabbihim game da Ubangijinsu yau izin a wannan rana lamahajubu na ababen sha makancewa ne, ba za su ga Ubangiji ba. Thumma sannan kuma innahum haƙiƙa su lasalul jahim masu ƙonuwa ne a cikin wutar jahim. Thumma sannan kuma yuƙalu za a ce da su hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun wannan shine abin da kuka kasance kuna ƙaryatawa game da shi. Allah maɗaukakin sarki ya ce wailun yau ma'idin lilmukaddibin bone azaba mai tsanani ta tabbata a wannan rana ranar tashin alkiyama lilmukaddibina ai alladhina yukazzibuna biwuqu'i yawmil jaza waɗanda suke ƙaryatawa game da ranar sakamako ko bilisanil qaw bilisanil hal aw bilisanil maqal ko dai da baki ba su yadda ba ko a aikace aikinsu ya nuna ba su yadda da ranar da za a yi ainihin hisabi ba ranar sakamako ƙaryatawa kala biyu kenan ko dai kamar yadda kafirai su ba su yadda ba kwata-kwata kuma suna faɗa cewa bayan da za a yi bayan an mutu sun riddige an sa su a cikin kabari sannan kuma a sake tada su har ma a ce za a yi musu hisabi wasu tafi wuta wasu tafi aljanna wannan zance ne sannan akwai waɗanda ba su faɗi cewa su ba su yadda za a yi tashin alkiyama ba amma ayyukan da suke aikatawa aiki ne na waɗanda ya yi kama da waɗanda ba su yarda da cewa za a yi tashin alkiyama ba domin haƙiƙa shi kansa wannan zalunci ta hanyar tauye ma'auni ko tauye sikelin awo kamar yadda muka karanta ɗazu alama ce cikin alamomin da ko da mutum musulmi ne yana ganin bai ce ba za a yi tashin alkiyama ba amma yana irin waɗannan ɗabi'un kamar aikinsa yana nuna haka to sai allah maɗaukakin sarki ya ce azaba mai tsananin gaske a wannan rana ta tabbata ga masu ƙaryatawa alladhina yukazzibuna waɗanda suke karyatawa bi wuqu'i yawmil jaza game da afkuwa ko faruwar wannan rana ta hisabi ta sakamako wa ma yukazzibu bihi ba ko wanda zai karyata game da wannan rana illa kullu zalimin sai dukkan wani azzalimi kafirul ithm mai yawan laifi idza tutla alaihi ayatul qur'an idan an karanta masa ayoyin alqur'ani qala maimakon yayi imani maimakon su ƙara sa masa ya saduda ya sallama wa Allah ya yi kyakkyawan aiki zuciyarsa ta risina ina ƙal sai ce hadhihi abatilul awwalin wannan ƙarerayi ne da tatsuniyoyi irin na farko na mutanen farko Allah ta'ala ya ce kalla ai laysa al'amru kama za'amu al'amarin ba haka ba haka yake ba kamar yanda suke riyawa siriya ayoyin alkur'ani a matsayin tatsuniyoyi Allah ta'ala ce kalla a'aha al'amarin ba haka yake ba bal huwa kalamullah alkur'ani zancen Allah ne wa wahyuhu wahayin Allah ne ila nabiyihi da ya aiko shi zuwa ga annabinsa wa inna ma wato hujiba qulubuhum an tasdiq bihi ma ghashaha min kathrati ma yartakibuna min adh-dhunub Allah yace kalla al'amarin ba haka yake ba bal kawai dai rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna zancen a ce ba za a yi tashin alkiyama a yi sakayya ba maganar a ce ayoyin alkur'ani tatsuniyoyi ne na mutanen farko wannan al'amari ba haka yake ba kamar yadda suke faɗa bal kai dai kawai rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna ai wa innama hujiba qulubahum an sha makance zukatansu an tasdiki bihi game da gaskatawa game da alkur'ani da kuma gaskatawa game da ranar tashin alkiyama magashaha wa inna ma hajaba qulubahum haƙiƙa abinda ya sha makance ya rufe zukatansu an tasdiki bihi game da gaskatawa game da wannan magashaha irin abin da ya lullube zuciyar min kasrati ma yartakibuna na wato yawan irin abin da suke tafkawa mina zunubi na zunubi wannan shine kawai laifuffuka ne in suka yi wa wato mutum yawa ma'asillahi in kathurat alaika ya suddu alaika subulal imbi'afi kamar yadda wani ainihin malam mai zuhudi yake cewa wai sabon Allah in yayi katutu akan mutum to hanyar da ma mutum zai farka ya tashi daga bacci ya gane cewa kawai sai ta toshi da haka idan laifuffuka suka yawa to zuciya kamar yadda ya tabbata a hadisi da zarar mutum ya aikata laifi zuciyar mutum fara karce fara tas amma da zarar mutum ya aikata laifi to sai a ɗiga wata kamar tawada akan zuciyar in ya tuba sai a goge in bai tuba ba ɗigon yana nan in ya kuma aikata laifi a kuma ɗigawa in ya kuma laifi a kuma ɗigawa in ya kuma laifi a kuma ɗigawa har sai zuciyar nan ta zama baka irin shine ra'an gaba ɗaya zunuban nan ɗigon-ɗigon da dattin ainihin wato da wannan baki-bakin zunubin gaba ɗaya duk ya riga ya mamaye zuciyar shine malam yake cewa wato yawan abin da suke tafkawa na zunubi shine ya rufe zuciyarsu har ma ba sa gane gaskiya har ma an faɗi gaskiyar sai su dinga ganinta ita ce ma ba ƙaryar ita kuma ƙaryar domin abin da zai sa su gane gaskiya su gane ƙarya zuciya ce to zuciya ta samu rashin lafiya zuciya ta kamu da virus ko corona ce ko mecece dai ta ta kamu da cuta ita zuciyar to tunda ta kamu da cuta sai ya zamanto tunanin da ke zuwa wa zuciyar ba irin tunani bane na lafiyayyen zuciya da haka da abin da yake na daidai ita wannan zuciyar ba ta ganin sa matsayin daidai abin da na ba daidai ba shi take gani daidai me yasa rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna abinda suke aika kaga ashe ka duba yanda laifi da zunubi yake wa dan adam illa hatta hatta rike karatu da haddace abu zunubi yana yana zubar da hadda zunubai suna sa tilawa ta yi rauni kamar yadda magabata duk sun tabbatar da wannan in dai mutum yana so haddasa ta zama mai karfin gaske duk abin da ya rike na hadithi ne a na wasu ka'idojin malamai ne a na ƙur'ani ne ya zama ko da yaushe tangaran tana nan to ya guji saban Allah kamar yadda imamu shafi yake cewa ya kai kukan su'u hibzihi wato rashin wato shakautu ila waki'in su'u hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi yace na kai kukan rashin rike karatuna da zubewar haddata da yanda yanzu haddata ba ta da kyau irin da malami ne sai shiryar da ne ce ka daina saban Allah domin shi ilimi haske ne hasken Allah ko ba a ba da shi ga mai sabo da haka zinubai da kake kallon su shi yasa wajibi ne mu dinga yawan tuba mu dinga yawan istighfari daga laifuka kuma zunubin nan da kake kallon sa yana sa Allah madaukakin sarki ya fushi da mutane ya fushi da bayinsa kuma su shiga cikin wani hali mawuyaci kamar irin wanda muke ciki a yanzu Allah ta'ala ka fitar da mu da haka laisal amru kama za'amal kuffar Allah ta'ala ya ci gaba da cewa kalla laisa al'amru kama za'amal kuffar al'amarin ba haka yake ba kamar yanda ainihin wato kafirai suke riyawa kalla laisa al'amru kama za'amal kuffar innahum haƙiƙa su ai bal innahum bari dai su yawmal qiyamati ranar alkiyama an ru'uyati rabbihim shine an rabbihim ai an ru'uyati rabbihim game da ganin ubangijin su jalla wa'ala mai girma da ɗaukaka lamahjubuna ababan sanya wa hijabi ne ba za su ga Allah ba thumma sannan kuma innahum haƙiƙa su lasalul jahim ai la dakhilun nar masu shiga cikin wuta ne su ƙone a cikinta yuƙasuna harraha za su yi fama da zafinta thumma yuqalu lahum sannan kuma a ce da su shine thumma yuqalu sannan za a faɗa ma'ana su za a gayawa hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun hadha aljaza wannan sakamakon da kuka gani alladhi kuntum bihi tukadhibuna sakamako ne na abin da kuka kasance kuna ƙaryatawa game da shi kaga Allah maɗaukakin sarki ya ambaci nau'in azaba guda uku a kansu azaba nau'i na farko Allah maɗaukakin sarki ya yi musu alkawarin azabal jahim thumma innahum lasalul jahim sannan wa azabu tawbih wallawm sannan ga azabar zargi da Allah maɗaukakin sarki shine at-tawbih wallawm thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun wannan kaga akwai kwankwasar zuciya a cikin wannan ana dandana maka azaba ana ai maganin ka kenan wannan shine abin da aka yi ta gaya maka dan kakka shiga wannan ka kiyarda kaga wannan ai shi ma bayan mutum ya tsinci kansa a cikin tashin hankali kuma ka zo ka dinga gaya ma wannan ba sanyi yake jiwa kamar ƙara masa wata azaba kake kamar yadda Allah ta'ala a wani guri a can cikin suratul abin nan dukhan ban manta ba Allah ta'ala yake cewa zuk innaka antal azizul karim aka ga wannan gaskiya akwai an zuk dandana dandani wato ita azabar kenan innaka ai kai al aziz ai kai mabuwayi ne al karim a kai babban mutum ne ai to kaga anan ma aka ce thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun inda kawai azabar ake musu a basu sun riga sun yi kuskure a basu iyanan to wannan maganar da za a dinga gaya musu ita ma wani ƙarin azaba ce ba ha gani yaro wani lokaci sai ya faɗi bai abin amma an kace Allah ya ƙara sai ya sa kuka ko yanzu da ya faɗi ya ji zafi ka bar shi da wannan kila kayi ta ce masa bari bari fa kar fa ka faɗi fa sai sai kuma ya je ya faɗi yana faɗuwar to yanzu za ka ga ba faɗuwar ce tafi masa zafi ba ce masa da kai Allah ya ƙara ko kuma ya zo ba ka ƙi sauraron sa ka ƙi rarrashin sa ka ƙi ba shi hakuri to Allah madaukakin sarki anan kaga azaba nau'i ta biyu na biyu da ya musu shine at-tawbih wallahu ga zargi hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun sannan azaba ta uku shine al-hijab ar-rabbil alamin ubangiji kuma ya sa shamaki ya sa hijabi ya ce ba za su ganshi ba abubuwa nawa kenan uku innahum ar-rabbihim lamahjubun daya ثم إنهم لسال الجحيم بيو ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أكو Allah ya ce ba za su gan shi ba ya sa musu hijabi Allah maɗaukakin sarki kuma gashi ya tsunduma su a cikin wuta sannan abu na uku kuma ga kuma ana ce musu wannan shine sakamakon abin da kuka kasance ainihin wato kuna aikatawa ina fata an gane Malam ya ce wa dalla mafhumul aya mafhumin wannan ayar sai yake nuna ala annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah wannan kuma in ka juya shi mafhumin ayar sai yake nuna ashe mu'minai su kuma za su ga ubangijin su ranar tashin alkiyama mu'minai za su ga ubangijin su ranar tashin alkiyama wa fil janna a cikin aljanna wa yatalazzazuna za su ji dadi bin nazari ilaihi da ganin Allah madaukakin sarki a azamu min sa'irin lazzat mafi girma ma daɗin da suke ji in sun ga Allah mafi girma daga sauran daɗin da suke ji a cikin gidan aljanna wa yabtahijuna bi khitabi sannan suna farin ciki da zancen Allah yau ga maganar Allah suna ji wa yafrahuna bi qurbihi suna murna da farin ciki da samun kusanci da Allah madaukakin sarki da suka yi kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin ayoyi da dama cikin alkur'ani da kuma hadisai mutawatirai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin waɗannan ayoyi akwai tsawatarwa da jan kunne minar zunubi daga kiyayar zunubi daga aikata shi fa innaha domin zunubai suna yin tsatsa akan zuciya wato gabtihi shay'an fa shay'an su dinga lullube zuciya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan hatta yanɗa misa nuru har hasken zuciyan gaba ɗaya ya disashe wata mutu bi basirati wato zuciyar ganinta ya mutu ta zamanto ba ta gani fatan kalibu alaihi alhaqa'iq alhaqiqanin al'amura su dinga juyewa zuciya ga yanda abu yake amma zuciya ta zama ba ta ganin abin haka fayaral batilu haqqan zuciya a wayi gari ta dinga ganin ƙarya gaskiya wal haqqu batilan gaskiya kuma ƙarya wannan yana daga cikin manya-manyan ukubobin zunubi tun a nan duniya kawai manya-manyan ukubobin zunubi shine zuciya za ta rikide ta zamanto mara lafiya gaskiya ta dinga ganin ta ƙarya ƙarya ta dinga ganin ta gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu ya kuma tsare mu Allah madaukakin sarki ya ce min
kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum yashhadu al-muqarrabun إن الأبرار لفي نعيم
الله مدوكين سركي yace kalla ma'ana alkur'ani kalla laisa alkur'an asatirul awwalin shine ma'anar wannan kalla din lallai kalla ba haka bane alkur'ani ba tatsuniyoyin mutanen farko bane inna kitabal abarar lallai littafin ko takaddun da ake rubuta ayyukan al'abarar nagartattun bayi lafi illiyin suna cikin illiyin Allah ta'ala ya ce wa ma adara kama illiyun me ya sanar da kai abin da ake nufi da illiyun ya ce kitabun marƙum wani littafi ne abin rubutu a cikinsa ma'ana Allah ta'ala yake cewa inna kitabal abrar la fil maratibil aliya fil janna lalle littafi ko takaddun rubutu ayyukan al'abrar nagartattun bayi la fil maratibil aliya suna cikin wasu matakai na ƙololuwa fil janna a cikin aljanna wa ma adraka ya muhammad ma hadhihi almaratib alaliya kamar kenan alilliyin ko alilliyun almaratib alaliya martaba ta kololuwa ya muhammad ka ku san wacce ce martaba ta kololuwa kitabul abrar ai shi littafin nagartattun bayi makatubun wanda aka rubuta ayyukansu a ciki ba za a goge ba ba abin da za a manta a ciki karrakami fi thawb kaman yanda kaga zane a tufafi la yunsa wa la yumha ba a mantawa ba a gogewa to wannan littafin nasu da aka rubuta kyawawan ayyukansu yana can kololuwar ɗaukaka a cikin aljanna shine illiyin Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin wa'inda ayyukansu za su tafi illiyin Allah maɗaukakin sarki ya ce ya shaduhul muƙarrabun mala'iku waɗanda suke makusanta ya shaduhu su ne suke halartar inda wannan littafin yake a can illiyin kenan ay yattali'u alaihi almuqarrabuna min mala'ikati kulli sama ai mala'iku makusanta na kowace sama su kaɗai ne suke da iko suke da damar su leƙo su tsinkayo abin da ke cikin illiyin na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya ce innal abarara lafi na'im ko innal abarara lafi na'im na ganin sai ka haɗa da wannan ayar da ayoyin da za su biyo bayan ta
alal ara إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مكتوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون Allah ta'ala ya ce innal abarara lafi na'im lalle al'abrar mutanen kirki nagartattun bayan Allah lafi na'im suna cikin ni'ima alal ara'iki akan gadaje ko karagu yanzuruna suna kallon ko dai yanzuruna suna kallon ni'imomi na gidan aljanna ko kuma yanzuruna suna kallon ubangijinsu ta'arifu fi wujuhihim kana iya sani a fuskokinsu nadratan na'im haske da jin daɗi irin na ni'ima yusqauna ana shayar da su min rahiqin maktum wato daga wata irin tatacciyar giya ta cikin gidan aljanna ko min rahiqin daga giyar gidan aljanna maktum wadda take a bar yumkewa khitamuhu misk abinda aka gauraya ta da shi shine almiski wa fi zalika a cikin wannan falyatanafasil mutanafisun masu rige-rige su yi rige-rige a cikin samun wannan wa mizajuhu abin haɗinta abin gaurayawarta min tasnim daga tasnim ne shi kuma tasnim ɗin ainan Allah ta'ala ce wani idanun ruwa ne ya shirabu bihal muƙarrabun wayanda su kuma 'yan ajin tubarkalla 'yan babban aji almuƙarrabu na makusantan Allah suke sha biha daga wannan at-tasnim ɗin yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kitabal fujjar a can asfalil amkina mafi kaskancin guri inda ya fi ko'ina ƙasa a can su nasa yake wa abu yake ha guri mafi kunci a nan aka ce ana ayyukansu suke inda za su koma sannan bayan nan kuma sai Allah ta'ala ya ambaci kitabul abrar shi kuma ya ce suna cikin a'ala a'alaha mafi ƙololuwar guri wa ausa'uha mafi yalwar guri wa afsahuha mafi fadin guri anan su kuma ayyukansu suke wa anna kitabuhum kitabun marqum kuma littafin su littafi ne abin rubutawa wanda an yi rubuta dukkan ayyukansu a ciki yashhaduhul muqarrabun min al mala'ikatil kiram wa arwahul anbiya wanda ainihin wato almuqarrabun ne suke halartar wannan gurin daga cikin mala'iku da kuma rawukan annabawa was siddiqin was shuhada waɗannan duk gaba ɗaya suna nan gurin domin illiyun ɗin ismun li'a'al aljanna sun ce suna ne na ƙololuwar aljanna yayin da Allah ta'ala ya ambaci kitabahum littafin su zakar annahum fi na'im sai Allah ta'ala ya ambaci cewa suna cikin ni'ima wa huwa ismun jami'un li na'imil qalb ita kuma wannan ni'imar suna ne wanda yake jami ya tattare ni'imar zuci ni'imar ruhi ni'imar gangar jiki alal ara'iki ay alal surur suna kan gadaje almuzayyana bil firashil hisan waɗanda aka ƙawata su da shimfiɗu kyawawa suna kan waɗannan gadajen yanzuruna ila ma a'adda Allahu lahum minan na'im suna kallon irin tanadin da Allah ya yi musu na ni'ima wa yanzuruna ila wajhi rabbihimul karim suna kuma kallon fuskar ubangijinsu mai girma Allah ta'ala yake cewa inna ahlas sidiki wa ta'a idan muka koma cikin tafsirul muyassar din mu yake cewa inna ahlas sidiki wa ta'a lalle ma'abota as-sidik gaskiya wa ta'ati ma'abota da'a ga Allah lafil janna suna cikin aljanna Allahumma ja'alna minhum yatana'amun suna cikin ni'ima suna shan ni'ima alal asirra suna kan al asirra gadaje yanzuruna ila rabbihim suna kallon ubangijinsu wa ila ma a'adda lahum min khairat da kuma irin abin da Allah ya musu tanadi na zababbun mata ko na alkhairai tara fi wujuhihim bahjatan na'im kai da ka gansu za ga alamun hutu a fuskokin su waɗanda ake kira cikakkun yan hutu su ne yan aljanna Allah ta'ala ka samu a cikin su yace da kakal wato ka san ko a nan duniya ana gane mutum yana cikin hutu ta fuska eh ana gane kaiwa na faɗan hutu ne ko hutu ta kai da ka ganshi ka san akwai hutu Allah ta'ala ce su ma ta'arifu kana iya sani fi wujuhihim a fuskokin su nadaratan na'im alamar hutu haske irin na ainihin wato ni'ima bahajatan na'im yusqauna Allah ta'ala ya ce suna cikin wannan gida na aljanna za a dinga shayar da su min khamrin safiyatin muhkamin ina'uha wato daga wata irin giya tatacciya tsaftatacciya ba ta sa ciwon ciki ba ta sa ciwon kai ba ta sa tambele dukkan irin sufofi da khasiya na giyar duniya to waccan giyar ba ta da irin wannan yanayin sannan wanda aka inganta mazubinta mazubin nata shi ma Allah ta'ala kaga ya ce min rahikin maktum mazubin kenan shi kansa mazubin an inganta shi akhiruhu ra'ihatu misk sannan a ƙarshen ƙarshen ƙanshin almiski zaka dinga ji maimakon ka ji irin warin giya irin ta nan duniya shine khitamuhu can ƙarshe ƙarshen misk ƙanshin almiski zaka ji yana tashi Allah ta'ala ce wa fi zalika na'imil muqim a cikin irin wannan ni'ima madimanciya madawwamiya falyatasabaqil mutasabiqun to masu musabaka masu rige-rige masu tsere to fa su sa tsere wajen neman irin wannan gida wa hadha sharab wannan abin sha din wannan giyar da Allah ta'ala ya ce zai shayar da su al'abrar mizajuhu wa khalduhu min ainin wato abin haɗinta abin da ake gauraya ta da shi na wani idanun ruwa ne filjanna wanda ke cikin gidan aljanna to urafu da ake saninsa li'uluwiha saboda ɗaukakar wannan bi tasnim da suna tasnim ainun u'iddat idanun ruwa ne wanda Allah ta'ala ya tanade shi li yashrabu biha almuqarrabun domin almuqarrabun makusantan Allah su dinga shan wannan ruwa wa yatalazzazuna biha kuma su dinga jin dadi ainihin wato da shi ka san wato akwai yan ashabul yamin al-abrar sannan akwai al-muqarrabun to a cikin aljanna ma mataki-mataki ne gwargwadon ayyukan mutum da imaninsa gwargwadon iya matsayinsa to akwai almuqarrabun su wannan at-tasnim din sirfan zallarsa ake ba su ba a yi musu mis su kuma al'abrar matsayinsu bai kai na su sha wannan ba kamar za ga ai yanzu a za ga akwai wani playboy ho za ga ai in aka zo sai a dan zuba sachets daya sai a zuba wajen lita uku a kai sai an gauraya shi sannan yake daidai da bakinka ka ji bai yawa ba to shi ma wannan ma'ana misali ne da Allah ta'ala yake bayarwa cewa shi wannan ruwan akwai waɗanda za su sha zallar sabamis akwai kuma waɗanda matsayinsu bai kai su sha shi zalla ba mis ba sai an gauraya musu to shine Allah madaukakin sarki cewa mizajuhu min tasnimin abin haɗinsa wanda ake gauraya musu da shi min tasnim wato daga tasnim ne wanda ainihin wato Allah ta'ala ya haɗa musu da shi wanda shi kuma ainan ya sharabu bi hal muqarrabun idan ruwa ne wanda al muqarrabun makusancin Allah madaukakin sarki suke shan sa sirfan wa hiya a'la ashribatil janna an ce a cikin abubuwan sha na gidan aljanna wannan tasnim din shine abin sha mafi daukaka Allah ka shayar da mu a tasnim Allah ka shayar da mu a tasnim wannan shine mafi daukakan ruwan gidan aljanna a tasnim alal itlaq falidhalika kana khalisa lil muqarrabin dan haka ruwan ya zama zallarsa tsantsa na al muqarrabina ne alladhina hum a'la al khalq manzila waɗanda su kuma a cikin halittun Allah su ne waɗanda suke masu mataki ko martaba ta ƙarshe wa mamzujatun li ashabil yamin amma wannan ruwan tasnim ana gauraya shi ne ga su ƴan ashabul yamin ay makhluqatun bir rahiq wa gairihi min al-ashribatil ladhiza wani lokaci a gauraya musu shida ainihin wato arrahiq wannan giyar ta gidan aljanna wani lokaci kuma a gauraya musu shi wannan tasnim din da wani abun sha mai daɗi cikin abubuwan shan gidan aljanna Allah madaukakin sarki ka shayar da mu shi Allah madaukakin sarki ya ce mai
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون mumtaz Allah madaukakin sarki yace innal ladhina ajramu lalle waɗanda suka yi laifi kanu sun kasance waɗanda suka yi ijrami waɗanda suke kafirai sun aikata laifi masu laifi kanu sun kasance minal ladhina amanu dangane da waɗanda suka yi imani yadhakuna suna yi musu dariya irin ta isgilanci hmm ustaz eh ai ka san su ai ka san ustazi ya ce ta ai ai kaza kaza kaza ko eh kamar irin wannan isgilancin da da ake wa masu riko da addini ko waɗanda suke kokarin kamanta bin Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dinga dan yi musu isgilanci ko a dan dinga yi musu dan kira ko ana yi musu dariya in sun zo wucewa to wannan ɗabi'a ce ta ainihin wato kafirai waɗanda suke isgilanci ga mutanen kirki suke wa masu imani isgile Allah ta'ala ya ce innal ladhina ajramu lalle waɗannan da suka aikata wato ajramu suka yi laifi kanu sun kasance ko suka kasance masu laifi to sun kasance suna yin dariya ga masu imani wa idza marru bihim idan suka zo shigewa ta wajen su ya tagamazuna sai su dinga yi da su ai ka ganta na ai tace kaza ai wannan ai ai wai su ne wai kaza kaza kaza shine ma na ya tagamazuna din in sun zo wucewa can kaga gashi ana musu dariya ta izgili sannan kuma gashi ana gulma su in sun zo wucewa shine wa idza marru bihim ai in sun zo wucewa ta wajen su kafirai din ya taghamazuna kuma sai su dinga zindan su su dinga yi da su wa idan qalabu idan kuma suka koma ila ahli ila ahlihim zuwa ga iyalansu in qalabu fakihina sai su koma suna masu farin ciki da murna sun ci mutuncin masu addini sun ci mutuncin musulmi sun ci mutuncin kaza sun samu nasara sun yi kaza sun yi kaza wa idza ra'awhum sannan idan suka ga masu imani qalu sai su ce inna haula'i lalle waɗannan ladalluna su ne batattu batattu ne waɗannan wa ma ursilu alaihim hafizina Allah ya ce ban ba mu aika su ko wa ma ursilu alaihim hafizina ba a aika su akan mumine su zamanto wakilai masu kiyayewa a kansu ba falyawma alladhina amanu falyawma to a yau ne alladhina amanu waɗanda suka yi imani minal kuffari yadhakuna su ma za su yi dariya ga kafirai Allah ta'ala ya ce alal ara'iki suna kan wato karagu na alfarma ko suna kan gadaje na alfarma yanzuruna suna kallon irin ni'imar da Allah ya tada da musu Allah ta'ala ce hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'aluna Allah tambaya yake hal thuwibal kuffar shin an saka wa kafirai da abin da suka kasance suna aikatawa lalle an saka musu na fata an gane to malai yake cewa innal ladina ajram kanu fi dunya lalle waɗanda suka yi ijrami sun kasance a nan duniya yastahzi'una bil mu'minin suna yi wa mu'minai isgilanci suna yi wa masu imani izgili suna yi wa masu riko da addini izgilanci suna yi wa masu koyi da sunnar manzan Allah sallahu alaihi wasallama izgili a faɗi wata sufa ta addini a zage ta ko a aibata su da ita wa idza marru bihim idan suka zo shigewa ta kusa da su ya tagamazo na ai sukhuriyatan bihim su dinga yi musu izgilanci ko suna yin ainihin wato zindansu suna yin gulmar su sukhuriyatan bihim duk dan yin izgili gare su wa idza raja'a alladhina ajramu ila ahlihim sannan wa'annan masu irin wannan laifin in sun dawo wajen iyalansu wa zawihim da mutanensu tafakkahu ma'ahum bi sukhriya min almu'minin sai su dinga murna da farin ciki da kecewa da dariya tare da wayannan iyalan nasu da yan uwan nasu saboda irin izgilancin da suka dinga yawan mu'minai wa idza ra'a ha'ula'il kuffar idan waɗannan kafiran ainihin wato suka ga ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa qad ittaba'ul huda kuma hakika dama sahabban annabi sun bi shari'a qalu sai su ce da su inna ha'ula'i lalle waɗannan wai kaga suka bi Muhammadu lata'ihuna fittiba'ihim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lalle dumautattu ne wajen bin da suke yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma bu'itha ha'ula'il mujrimun to ai yaushe kuma wai su ne suka ce inna ha'ula'i ladalluna yaushe suka suka waye gari su ma suka zama masu wa'azi har suka gano sahabban Annabi akan bata suke Allah ta'ala ya ce wa ma bu'itha ha'ula'il mujrimun ai ba a aiko waɗannan mujriman masu laifi ba ruka ba su zama ƴan sa ido ala ashabi Muhammadin akan sabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yawmul qiyama dan haka ranar tashin alkiyama yaskharu alladhina saddaqu Allah wa rasula waɗannan da suka gaskata Allah suka gaskata manzansa to za su yi izgili su ma za su rama izgili ainihin wato da aka yi musu wa amilu bi shari'ati waɗannan da suka gaskata Allah suka gaskata manzan Allah suka yi aiki da shari'ar Allah to su ma za su rama izgilin nan min al-kufari ga kafirai kama sakhiral kafiruna minhum fi dunya kaman yanda kafiran nan suka yi musu izgilanci ainihin wato a nan duniya alal majalisil fakhira a guraren zama na alfarma suna kan guraren su inda suke zama na alfarma ينظرون المؤمنون إلى ما أعطاهم الله على المجالس الفاخرة معنا سو مؤمنين سنا غرارا زمان الفهرين الفرما ينظر, ينظر المؤمنون إلى ما أعطاهم الله a lokacin da muminai suke kallon irin abin da Allah ta'ala ya ba su minal karama na karamci wa na'im da ni'ima fil jannati a cikin gidan aljanna wa min a'azami zalika na daga cikin mafi girman ni'imar da Allah ta'ala ya ba su annazaru ila wajhillahi alkarim wato ganin Allah madaukakin sarki da zasu yi sannan sai Allah ta'ala ya rufe wannan sura da cewa hal juziyal kuffar id fu'ila bihim zalik jaza'un ko jaza'an wifaq ko jaza'un wifaq wifaqun wifaqu ma kanu yaf'alunahu fi dunya min ash-shurur wal atham Allah ta'ala ce hal ju ziyal kuffaru shin an saka wa kafirai idhu ila bihim zalik lokacin da aka yi musu haka suma jaza'un wifaqun jaza'an wifaq ma kanu yaf'alunahu wannan sakamakon ya yi daidai da irin abin da suka kasance suna aikatawa fi duniya a duniya mina shirur na sharri wal atham da laifuffuka da zunubai na fata an gane a nan sayyid malam sa'idi shi ma ya yi ƙarin bayani game da wannan yake cewa lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ambaci mujirmai da kuma sakamakon masu kyautatawa to kuma ya ambaci irin abin da ke tsakaninsu na tazara mai girma sai ya ba da labarin cewa su mujirmai masu laifi din nan sun kasance a duniya suna yi wa muminai izgili sun kasance suna yin izgili gare su suna musu dariya suna zundansu in sun zo wucewa saboda reni da wulakanci wa ma'ahadha tarahum mutma'innin amma tare da haka wannan baya damun muminai za ga muminai cikin nutsuwarsu suna ci gaba da sabgarsu suna ci gaba da ƙoƙarin bin shari'ar Allah da kuma kamanta ainihin wato abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce ainihin wato su aikata idan suka wayi gari suka koma ko da safe ko da yamma wajen iyalansu su mujirmai din nan sai su wayi gari ko su zamanto sun koma gida masururina suna murna magutabidina suna farin ciki وهذا أشد ما يكون من الاغترار أنهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن في الدنيا أنا مالا سعيد yake cewa ka duba irin abin da suka samu na wani tuntuban wannan shine mafi tsananin irin ruduwar da mujirmai kafirai suka yi inda suka haɗa makurar saɓan Allah da kuma lokaci guda da amintuwa da jin daɗi a duniya gashi can sun yi wani abu da yake ya kamata hankali ya tashi a kansa na saɓan Allah amma cikin nutsuwa hankalinsu ko a jikinsu ba sa ji hatta ka annahum qad ja'ahum kitabun kai ka ce wani littafi ne ya zo musu wa ahadun min Allah da alkawari daga Allah annahum min ahli sa'ada cewa suna daga cikin yan aljanna ko suna cikin waɗanda suka dace wa qad hakamu hakamu li anfusihim annahum ahli huda su suna hukuntawa kansu sune ayi akan shiriyar wa annal mu'minina dalluna ay mu'minan sune batattu kaga maganar da muka karanta dazu kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun da zarar mutun ya samu wannan matsalar to zuciyarsa ta daina gaya masa gaskiya gaskiyar sai dinga ganin ta ƙaryar ƙaryar kuma ya dinga ganin ta ainihin wato gaskiya wata jarru'an alal ƙaul alai bila ilmin Allah ta'ala ya ce wa ma ursilu wukala alal muminin ba mu aiko su zama wakilai ba fa akan muminai mulzimina bi hibzi a'malihim hatta ya harisu ala ramyihim bid dalal da haka Allah madaukakin sarki ce a yau ranar tashin alkiyama kenan allazina amanu minal kuffari yadhakun hina yarawnahum fi gamaratil azab lokacin da mumine za su ga kafiran nan da mujirman nan a cikin wato magagin azaba ya na suna ta jujjuyawa suna ta burkida a cikin wuta wa qad zahaba anhum ma kanu yaftarun abin duk da suke kirawa na ƙarya ya gudu ya basu wal mu'minuna fi gayatin raha a lokacin su kuma mumine suna cikin makorar hutu wa dumanina suna cikin farin ciki da nutsuwa alal ara'ik suna kan karagu da gadaje waɗanda aka ƙawata su suna kallon irin abin da Allah ya musu shiri ya tanadar musu na jin daɗi da garaɓasa a cikin gidan aljanna da kuma ganin ubangiji Allah ta'ala ya ce hal juz hal juz wato hal juzu min jinsi amalihim shin an saka musu da irin jinsin aikin su su kafirai kenan sun yi dariya su ma an ce nan mummune su ma su yi musu dariya jaza'an wifaqa sakamako ne wanda ya dace sun yi izgilanci su ma nan an ce a rama irin izgilin da suka yi a duniya fa kama bahiku fi dunya min almu'minin kamar yadda suka dinga wa mu'minai dariya a duniya wa ramawhum bid dalal suka dinga jifan mu'minai da bata dahikal mu'minuna minhum fil akhirah to mu'minai su ma Allah zai sa su rama su yi dariya su ma ga kafiran a ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama hina ra'awhum fil azab lokacin da suka gansu cikin azaba wan nakal alladhi huwa uqubatul gayyi wad dalal ni'ima yake cewa na'am suwibu ma kanu yaf'aluna lalle na'am an saka musu da abin da suka kasance suna suka aikata a duniya adalan min Allah saboda adalci daga Allah wa hikima daga da kuma hikima wallahu ta'ala a'lam abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki wannan yanayi da ake ciki Allah madaukakin sarki ka sassauta mana Allah ka yaye mana wannan musiba ta wannan cuta ta corona Allah madaukakin sarki waɗanda suka kamu da ita Allah ka tashi kafadun su wanda suka ta zama sanadiyar tafiyar su Allah ka rubuta musu shahada sauran ƴan uwa musulmi duk da suka rasu ba ma da dalilin wannan corona din ba dan wannan tsakani Allah madaukakin sarki ya gafarta musu akwai dan uwa malam Nura wanda shi ma ɗaya ne daga cikin masu gwagwarmaya da da'awa a wannan yanki ya sha jinya tsawon wajen shekara kusan biyu yana ta fama a dan samu sauki a koma dai Allah madaukakin sarki shi ma jiya da daddare Allah madaukakin sarki ya karbi kayansa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya bashi aljanna madaukakiya Allah ya girmama ladansa kurakuransa Allah ka yafe sannan kuma Allah ka duba bayansa Allah madaukakin sarki abin da ya bari Allah ka sanya musu albarka Allah madaukakin sarki kada ka basu su tozarta Allah madaukakin sarki ka zama gatan su sauran yan uwa musulmi duk da suka rasu iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah madaukakin sarki ka kai rahama gare su Allah ka ba su aljanna madaukakiya mu kuma ta mu tazo ka samu cika da imani Allah ka biya bukatun mu na alkhairi masu damuwa cikin mu Allah ka yaye musu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya subhanakallahumma wa